أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب
wanda za mu tashi ni na tsaban wancan bayani a'udhu billahi samil alim min ash-shar shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda cikin ƙaddarawar shi ne da faralansi ya arzuta mu da samun kanwa irin wannan lokaci mai albarka wanda yake mai mahimmanci a rayuwa al'ummar musulmi gaba ɗaya muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu alkhairin da ke cikin wannan wata da ladaddakin da ke ciki muna fata Allah ya mana gamdakatar da samun dace da riskashi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin wa'inda yake yantawa a wannan wata mai albarka Allah ya samu cikin wanda yake ma gafara darasin mu da na jiya muna ta cikin wannan sura mai albarka iska sutu sa'ad wanda ni na yi tsammanin muna aya ta bakwai ne ko ta takwas ina ga alaran ya karanto mun kai har aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi ta goma sha biyu ko to muna fatan ubangiji ta'ala ya sa duk abin da ke cikin waɗannan ayoyi na hukunce-hukunce allah ya fahimtar da mu ya ba mu damar yin aiki da shi mun ji dayan da allah maɗaukakin sarki ya labarta mana mummunan aƙida wanda mashirikai suke da ita ta musun alƙur'ani da ma rashin yarda da kasancewar banzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine annabin rahama annabin jin kai farin jakada wanda annabin mutane ne da aljanu annabin da Allah ya aiko wa kowace kabila babu wani mutum daga cikin bayin Allah wanda zai bayyana a gare shi ya samu labari na bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a cikin irin wata aƙida da wani addini yake inda bai yarda da annabi muhammad ba illa kana min ashabin nar sai ya zama daga cikin yan wuta Allah ya tsare mu amma mushrikai gashi Allah ta'ala ya aiko manzon amma suna musu akan kasancewar shi a matsayin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mamakin ma ya za a ce shi aka aiko a cikinsu sun kasance kuma suna kwakwanto akan kasancewar shi annabi ne daga cikin annabawan Allah tare da dalilai da ayoyi waɗanda suke bayyanannu da hujjoji wanda ya zo da su daga ubangiji ta baraka wa ta'ala ba don kuma saboda mai shiriwa ta Allah ce sai Allah ya so bawan shi yake samun shiriwa Allah ka shirya da mu don haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin abin da ya kasance da irin yadda Allah ta'ala ya karyatar da su akan maganganu da suke marasa kyau da yadda Allah yake tasliya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wannan mun ji su a cikin karatun baya yanzu Allah maɗaukakin sarki sai ci gaba da ba mu labarin irin abin da ya faru kafin su kafin su Allah ya aiko manzanni ɗaya bayan ɗaya daban-daban daga cikin annabawa da manzannin da Allah ya aiko wanda aka samu al'ummominsu da basu yarda da su ba amma a ƙarshe dai waɗanda basu yi imani da annabawa ba su Allah ya kaskantar da su kuma su ne Allah ya saukarwa da azaba amma masu imani Allah madaukakin sarki ya tsayar da su tare da annabawan kuma suna can a gidan aljanna a yanzu muna fatan mu Allah ya datar da mu da samun imani na gaskiya da rabota da shiga gidan aljanna gidarar dindindin to da haka Allah ramma bismillah كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد
ubangiji ta'ala yana ba mu labari an haula il qurun al madiya dangane da waɗannan alƙaryu da suka wuce a gaba wa ma hala bihim min al azabi wan nikal da irin abin da Allah ya saukar musu na azaba da bala'i bi makhalafatir rusul sakamakon ƙaryata manzanni da suka yi wa takdhibul anbiya'i alaihi wasallatu wassalam da kuma ƙaryata annabawa tsira da amincin Allah tabbata a gare su ashe ƙaryata annabawa ƙaryata manzanni ba abin da yake janyowa illa bala'i da masiba da halaka ga al'umma shi yasa wajibi ne ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan adila ummatan wasta ta kasance tana da imani da gaskiya dangane da annabin da Allah ya aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kazzabat qablahum ma'ana gabanin su wayannan al'umma ta annabi Muhammad an samu waɗansu a gabaninsu wanda suka ƙaryata annabawa Allah ta'ala ya ce daga cikin sakon kama nuhi mutanen annabi nuhu annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo daga cikin manzannin da Allah ya aiko a lokacin da al'umma ta koma zuwa ga shirka tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa annabi nuhu kana nasu ummatan wahida mutane suna kan al'umma ɗaya ne al'ummar tauhidi suna bautar Allah shi kadai to wannan zamanin sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sai aka samu waɗanda suka kangare suka koma bautar yagusa da yaquka da nasara da sauran makamantan gumaka irin waɗannan fa ba sallahu sai Allah madaukakin sarki ya aiko annabi daga cikin annabawa shine annabi nuhu ya zo kuma ya musu wa'azi babu irin nau'in da'awa da dukkan wani mai da'awa zai face sai da annabi nuhu alaihi salam ya yi wa mutanansa yanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alqur'ani cikin suratul nuh annabi nuhu yake ta qala mi قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا annabi nuhu yake ba mu labari kamar yadda Allah ya kawo labarin a cikin suratul nuhu yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara Allah na kira mutanen nan nawa akan tauhidi akan su bari maka shirka laylan wa nahara da daddare kuma da cikin wuni ya wuni yana wa'azi kuma yayi kwanci ne ya kwana yana wa'azi ba annabin da ya wannan sai annabi nuhu alaihi salam shine Allah ba mu labari yake cewa inni da autu qaumi ni na kira mutane na akan tauhidi lailan wa nahara wuni guda in yi ina wa'azi dare ya zo in cigaba da wa'azi har gari ya waye duk abin da nake yin amma yace mi فلم يزدهم دعائي إلا فرارا sai gashi yana ce amma fa lam yadruhun du'ai wa'azin da nake musu da kiran da nake musu akan tauhidi bai kara musu komai ba illa firaran sai dai kawai kara ne santa daga tauhidi zuwa ga shirka ba abin da wa'azin ya kara musu illa ne santar abin da ake kiransu akai sabanin abin da manzon Allah yake gaya musu shine suke aikatawa annabi nuhu alaihi salam ya kawo wannan kuka zuwa ga ubangiji sai ya ci gaba da cewa mai وإني كلما كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم مم.
واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا annabi nuhu ya ci gaba da gaya mana abinda wato ya faru tsakanin shi da mutanensa ya ce wa ni kullama da autuhum ya Allah duk lokacin da nake kiran wa'annan mutane nawa li tagfira lahum akan su tuba su koma zuwa gare ka dan kai musu gafarar laifin da suka aikata a baya wai madadin masu saurare shi ja'alu asabi'ahum fi azanihim in an zo gurin annabi nuhu za a wuce ko kuma ya zo ta da mutane na wazi kowa sai ya dauki yatsa shi ya sa a kunnen shi ya toshe kunnen jalu a sabi a hunfi a zarihim sai su ɗauki yatsotsinsu su taushe kunnuwansu wasu ga shu su ya bahun sai mutum ya ɗauki rigar shi kuma ya rufe huskar shi ba ma so mu ganka ba ma so mu ji ka wai mai musu wa'azi ne suke wa wannan da Allah yanzu akwai mai wa'azin da za a ba wannan ka zo gurin mutane za ka yi wa'azi sai ga kowa ya ɗauki rigar shi ya rufe huskar shi kuma ya toshe kunnen shi annabi nuhu haka ya ta hama da mutanen shi amma mu yanzu ko ba a yarda ba in ka zo za ka yi wa'azin za a ji kuma za a ga kabbara za ka da ana allahu akbar ko da dai ba a yarda ba ko to su suna mariya kuska su ne kan masu gama ido da shi ba sa masan ganin shi saboda kawai yana musu wazi kuma da alu asabi an fi azanihim kowa sai dauki yatsa shi ya taushe kunnen shi wai kar ya jima abin da annabi nuhu yake faɗa wa asaru sai su ci gaba da bannar da suke su ci gaba da shirkar su su ci gaba da duk abin da suke aikata mummunan da annabi nuhu ya musu wazi akai wai dan daman ba su ji ba ba su ma gan shi ba istikibaran kuma suna masu girman kai akan abin da yake ga musu basu yarda ba me yake nufi da girman kai manzo Allah yace abin da ake nufi da girman kai shine batal haq mutun ya san gaskiya yake yin aiki da cikin gaskiya shine girman kai an ga maka abu wannan abin ba daidai bane wannan abin ba shi da kyau amma sai kai girman kai saboda wanda yake hodi maka bai kai kana ganin ba shi ya kamata ya fara ba ba ita ya kamata ta ga miki wannan magana ba dan me za ta faɗa kinki bakkabi wannan shine ma'anar girman kai da haka Allah yake babu labari ga irin abin da ya faru tsakanin mutanen annabi Nuhu da kuma shi annabi Nuhu gare sai ya ce musu mi gaba thumma inni da'awtuhum jihara yanzu bayan yayi usulubin wuni ana wa'azi a kwana wan ana wa'azi sai ya komo yake kiran su jiharan summa inni da'awtuhum jihara nazo kuma ina kiran su a bayyane kira a bayyane shine gitar da inda taron mutane duk inda ake taro sai ya je yayi wa'azi kamar yanzu kuma a cikin ku yanzu ana samun haka da ko idan ana suna a gidan wancan sai a ji aiwazi idan ana aure a gidan wancan sai a ji aiwazi idan ana walima a gidan wancan sai a ji aiwazi amma sai ga kuma waɗanda ake wa'azin su ne dai suna dan kuma sun ci gaba da barnarsu to haka shi ma ya ci gaba da kiran mutane jiharar duk inda ake taro annabi nuhu sai ya ji aiwazi kuma ya irin na mai alo alo kun san mai alo alo ko wanda zai zo ce a saurara jama'a wanda yayi kaza ko yayi kaza ko ayi kaza to annabi nuhu sai da ya zama to wa'azi shi irin haka nan ne a gurin taron mutane ya kuma zo duk inda mutane suke sai ya zo ya bayyana musu da'awa akan tauhidin ubangiji tabaraka wataala sannan sai ya ci gaba da me ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا bayan na kiransu a gurin tarurrukansu da suke na sallolinsu da bukukuwansu ya ce sun mai inni a rantala kuma sai yanzu rika musu ilani ya kuwa shela a saurara mutane Allah ya aiko ni ni ne manzon Allah Nuhu alaihi salam Allah ya ce ku bar shirka Allah ya ce ku bar saban Allah ku bar kaza haka zai ci gaba da kewa cikin gari ba dare ba rana yana musu ilani akan da'awar tauhidi duk wannan mutanen haka bai sa sun yi imani ba sai ya ci gaba da mace mai فقلت استغفر wa asrartu lahum israran kuma nakan zuwa yi musu da'awa a asirce kun san da'awa a asirce sai zo ya kwankwasa maka kowa gida gida kaga wannan da'awar yanzu har kiristoci suke yi ko gida gida suke biwa suna karantar da mutane wa addinin salama addinin yesu almasihu wai ke da yake da tauhidi wata ta sallama miki a cikin gida wata rika kiranki akan kafirci daga addinin Allah zuwa ga me addinin kafirci to annabi nuhu yayi usulubi na da'awal israran ya rika bin mutane gida gida ya kwankwasa kofa a fito kofar gida a ce menene yace a ni manzo ne daga cikin manzannin Allah Allah ne ya aiko ni yace in ga muku shirka babu kyau bid'a babu kyau sabon Allah da kuke kaza babu da kyau duk sai ya bi gida gida wa asrartu lahum israra nakan bi su in rika musu da'awa a asirrance sai ni sai mutumin da na tarda nake ma da'awal ba wanda ya jima abin da nake faɗi mishi wannan abin sai da ya ɗauki lokaci yanayi ba abu ne wanda ya shi wata ɗaya ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara ɗari ɗaya ubangiji ta alace falabis da fibi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما Allah ya ce wannan da'awar ta annabi Nuhu ba wai ɗan lokaci kaɗan bane ba annabi Nuhu ya zauna a cikin mutanensa da Allah ya aika shi ne don ya da'awa ya yi musu da'awa akan tauhidi falabis da fihim ya zauna a cikin mutanen nasu yana irin wannan da'awar a bayyane a bangaren ilani a asirce a gurin taro ko ina da ko ina Nuhu wa'azi yake falabisa fihim alfasanati ila 50 aman sai da ya zauna yana wa'azi shekara 50 shekara 950 duka wannan ta wa'azi cewa ba wai kwanaki shi kenan ba shekara 50 yana wannan da'awar amma ka san abin mamaki ko a gidan shi bai ci galaba ba domin daga cikin matan shi akwai matan shi bata yi imani ba matan shi da take tare da shi tsawon shekara 950 ta wa'azi kadai har yanzu bai dara cikin zuciyarta ba ta yarda da Allah ba ta yarda da Allah ba shirka take ma Allah shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi babu labarin mata waɗanda suke matsiyata da aka yi a duniya sai lissawo matar annabi Nuhu a ciki ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ubangiji yace daraballahu masalan Allah yana bada labarin misali na mata waɗanda suke kafare sai yace imra'ata nuhin imra'ata lut na farko idan za a lissawa a lissafin farko ta daya matar annabi Nuhu mijinta ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma sai ku rika da shi mu ma kaddara ce ta gaba mu da shi in ba kaddara ba ina ni ina shi ni ma zaman kaddara ce nake Allah ya ce da matar annabi Lut wanda mun yi tarihin ta a cikin kwanakin da suka wuce kai banda ma matarsa ɗansa ma daga cikin ƴaƴansa akwai ɗan shawa da bai yarda akwai Allah ba bai yarda a ce Allah kaɗai za a bautawa ba wanda shi wannan ɗan saboda yadda annabi Nuhu yake ƙaunarsa da shiriwa yake ƙaunar shi da tsira har sai da aka saukar da ruwan dufa da annabi Nuhu bai hasa mishi da'awa ba yana cewa ya zo ya yi imani ya zama tare da shi ya zo ya shiga cikin wannan وهي jirgin تجري بهم في موج كالجبال مهم.
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين yanzu Allah yake ba mu labari ga annabi Nuhu nan a cikin jirgi tajaribihim kuma jirgin ya fara yawo fi maujin a cikin irin wata kunwa ta ruwan dufana wanda in ka tsinkaye kunfar kai ka ce wani katon dutse ne wala da nuhu ibnahu sai ga annabi Nuhu har a lokacin bai kare dan sa ba yana kiransa yana ta ya bunai ya kai dana dan shi na cikin shi ba irkab ma'ana ka zo kai imani ka hau wannan jirgin tare da mu wala takun ma'al kafirin kar ka zamanto tare da waɗanda suke kafirai ka zama daga cikin masu musun akwai Allah ga ruwan ya zo ga bala'i ya sauka ga kuma shi uban da kanshi yana kiran dan har a wannan halin bayan wa'azin da ya yi shi tun kafin a aihe shi har bayan aihuwarsa domin shekara dubu hamsin ai ba wasa bace ba yanzu sai mai dan yake cewa قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء sai ga dan yana gaya baban ya baba kai kana nufin Allah zai halakar da duniya nan gaba ɗaya da ruwa yana ce mishi na'am ba wanda zai yi saura a duniya sai wanda yake tare da mu yace a sa'awi ila jabali ya asmuni min alma aini idan ruwan ya kai ruwa zan je in hau wancan katon dutsen shi zai kare ni daga ruwa kaga bai da Allah zai kare shi ba shi yasa idan Allah bai sa ka fahimci waye Allah ba sai ga kana gani akwai wani abu da zai kare ka kamar yadda muke nanatawa kullum galibi waɗanda suke amfani da kayakin da bokaye suke basu da malaman tsubu gani suke wani abin za su kare su a ɗaura laya a ɗaura guru wata a matsaita wata matar fa bayan layin da za ta sa a wuya da gindinta halaka sai kaga halaka layu wai maganin iska ne ko maganin mayu ko tsarin kai kuma tana ganin wannan abin zai kare ta to sai ga dan annabi nuhu yana ganin jabalin dutsi dutsi zai iya kare shi daga azabar Allah قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء yana cewa ya kai baba ai abin da kake faɗin nan ba gaskiya bane magana Allah zai cin zai ruwa ya cinye duniya ba ba gaskiya bane ba sa'awi ila jabalin zan hau wancan dutsen shi zai ba da kariya daga wannan ruwan da kace Allah zai yi sai ga uban yana ce mishi mi قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ubangiji ta'ala yace a gaya mishi la asmul yawmin amrillah ai yau wannan azabar da Allah zai sabkar a duniya gaba daya ba wanda yake da kariya illa man rahim sai wanda Allah ya ji kanshi wanda Allah ya zake shi kuma shine wanda ya musulunta ya zama tare da annabin Allah Nuhu alaihi salam kai Allah madaukakin sarki bai gushe ba yana ba mu labari annabi Nuhu da dan suna tacar baki yana ta ka zo kai imani yana ta ni zan je a hawo wancan dutsen zai kare yana ta a'a wallahi yau ba wanda Allah zai bai kariya sai wanda yake tare da mu wahala bainahu wal mawdu fa kana min al-mughraqin sai da Allah ya ga abin baya yi sai ya sanya kunwa tsakaninsu shi dan baya ganin uban uban baya ganin dan sai ga dan ya zama to daga cikin wanda Allah ya halakal kage yayi da'awa ga mutanen bai ci nasara ba ga a gidan shi ma mata shi bai ci nasara akan ta ba ga kuma dan shi ma bai ci nasara akan shi ba haka Allah ya jarabe shi kuma shi ashe yawan wa'azinki ba zai sa mai gidan yayi imani ba sai in Allah ya so shi kamar yadda ba da kisal matal fir'auna ga ta da imani ga ta yan aljanna kuma ga mijinta shi ne wanda kasar gumin kafirin da a duniya tarihi ake ji a cikin alkur'ani kullum ga annabi nuhu alaihi salam matarsa ba ta yi imani ba kai dan shi ma bai yi imani ba kai ma Allah in ya so sai jarabe ki da irin wani da ki yadda zaki ba zai imani ba sai zama daga cikin yan shaye shaye ya zan billah Allah ya tsare ko zama daga cikin masu sata amma duk da abin da ke faruwa na lalacin yaya annabi ya gaya mana ana samun shi ne ta bangaren uwaye kullum mauludin yuladu ala fitra kowane abin aihuwa akan aifar shi ne akan tafarkin daidai illal abawaihi sai dai uwa ko uba ya hawo danihi sai su mai da shi ya zama ya lalace ya zama wani bai hude bai hude au yumajisanihi ko su mai da shi wani ba ma guje mara addini ko su kiristanta da shi saboda irin tarbiyyar da suka bashi ba tarbiyyar kirki bace ba amma inda ke bakin kokarin ki a bangaren tarbiya to Allah ya alƙawarin baki goyen baya da shirye miki da danki amma Saudiya waɗansu suka lalacewa ƴaƴansu saboda lele da suke wadiya musamman ku mata sai ku yi hakuri fa galibi yara suka lalace a sakamakon lelan ku wasu matan su ce a wai mazan ne bisa kama musu amma dai lalace an fi samu ta bangaren uwaye mata saboda duk wani hamshaki da aka yi a duniya na malami za ga ya samu gudunmuwar ma'aihiyar shi ne shi yasa ya zama to mai karatu ya zama to mai ilimi ya zama to mutumin kirki duk wani ɗan daga ya zama to ɗan kirki uwance ta tsaya ta bashi tarbiyya mai kyau amma wallahi in aka samu ratar tarbiyya ta bangaren uwa ko mun kokarin uba to ɗan bai zama to da kirki shi yasa malamai suke ganin cewa shi kashi ɗan annabi nuhi lalacin daga ina ya samu daga uwar shi ne ko ku fahimci haka ba ga uwar shi Allah ya ba labarin ita ce tantagarel arniya daga cikin arna da aka yi a duniya cikin mata ashe shi yasa ɗan nata ya lalace shi yasa sai ku ganin yaro sau da yawa waɗansu uwaye suna ƙoƙarin tsawatawa sai wasu uwaye mata suna ganin an matsawa ɗiyansu musamman in ba ya taɗaice a gidan ba ni ɗiyana ba a san su ba a ƙaunarsu komi su ake matsawa ni ban san su kamar da su na zo gidan nan ta wallahi sai kun dage akan tarbiyya in kuna son ɗiya su zama na gari a zamanin sayar na umar akwai wata mata ɗanta ya lalace sai ya fara sata sai aka kamo shi da a yanke mai hannu sai ga ta tana ya amirul mu'minin wallahi wannan yaro mutumin kirki ne dana bashi kawai dai kaddara ce kaji wai kaddara ce sai da umar ce gaskiya ne magana ki dan ji kaddara ce ta sa yayi sata mu kuma kaddara ce ta sa zamu yanke mishi hannu ban mu musun kaddara ba ce amma kaddara ta sa yayi sata wannan kaddara ita sa mu zamu katse mishi hannu saudiya sai ga yaro ya lalace a lokacin da za a zo a baki labari sai ga ganin an matsawa danki ko kuma kirka ta wai sa mishi ido ne yake an sawa diya na ido a unguwa kaman su kadai ne diya kaman ba mai laihi ce su ai duk mutumin zai ci gyara kayanka wallahi bai ce sauke mu raba ba yana so naka ne ya zama to na kirki to da haka ya kamata musamman uwaye mata ku yi tsayin daka akan bangaren tarbiyya saboda ku ne wanda tarbiyya ku take tasiri akan diya kashi 100 akan kashi 1 daga cikin tarbiyyar uba tare da dole uwaye su ma sai sun tsawata amma duk wanda ya zama to ɗana gari wallahi uwa ce ya samu wanda take tsayayya kuma ta gari ba yanda za a yi ɗan da yake a gurinki zai yi awa ashirin da hudu bai samu minti talatin na uba ba a ce gudunmuwar da za ki bada ba ta da tasiri akan wannan ba yadda za haka yi a cikin awa ashirin da hudu uban da yake da ƙoƙari ne zai yi minti talatin tare da ɗiyar amma kowane lokaci wannan ɗiyar suna tare da ke ne tun suna cikin cikinki har ya zamanto daga bayanki sai cinyeki sai rungumaki minti kaɗan suna tare da ke ne yare a gurinki suka iya magana a gurinki suka iya irin maganganun da kike shi ne suke koya ya za a ce kuma tarbiyyar ki ba ta da tasiri ta uba ce take da tasiri wannan aizancen maza ne yaro fa yana daukan tarbiyya ne a cikin mahaifiyar shi irin abin da mahaifiyar tashi take aikatawa shi yasa idan ki zama to mai yawan sauraron karatun alkur'ani da karatun alkur'ani dan ki kira aiwa sai zaman to mai ilimi wajen karatun alkur'ani idan kin zaman to kuma mai yawan sauraron wake-wake gidan badamasi ba abin da yake barin ki labari na ba abin da yake barin ki duk wani shirme wallahi dan naki ana aiwa sai ki gaishe wani goygoy wani aljani aljani ba ya research bincike ya tabbatar da cewa abinda uwa take yaro tun yana cikin ciki yana yi an ce wani lokaci akwai wata mata mai juna biyu ya ta je gurin kiɗa ana rawa ana kiɗa sai take jin motsi a cikin cikinta kai tsaye sai ta kai kanta likita a auna a ga menene wannan ɗaya yake da aka auna sai a ga ɗan shi ma rawa ce yake yi a cikin ciki ba eh bana rawa ce yake yi wanda suke tabbatar da cewa ashe ɗayan da suke cikin nan abin da kike yin tun a cikin ciki sai sun koya in ki mai yawan karatun alkur'ani ce yaron ki ya iya karatun alkur'ani bai ba shi wahala tun yana ciki in ki mai yawan sauraron wake-wake ne to wallahi wannan waka ita ce zai iya sosai wajen karatun alkur'ani sai ga ana karanta mishi kullum bai kawo harda kullum danki ana mishi bulala a makaranta saboda ba ta karatun alkur'ani tun yana ciki to da tarbiyyar nan ya kamata mata hukula sai na umar aka kama shi wani yaro dan shekara uku aka ce ya bashi tarbiya da ya kalli yaron sai ce an makara akan tarbiyyar wannan yaron aka ce mishi tun yaushe aka makara shekara shi uku kacal yace a wajen auren uwal saboda uwal ba ta da tarbiyya yanzu jewa ya riga ya dauki magana disu ko wani fazan na rashin tarbiyyarta yace za ba tarbiyya 100 bisa 100 wanda ka wajibi ne mata hukura da tarbiyya mu dawo kisar annabi nuhu alaihi salam shine farkon annabin da Allah ya aika daga cikin annabawa ga mutanen shi kuma ka zaba kabla qauma nuhin ka zaba kabla hum qauma nuhin Allah ya ce gabanin wayannan al'umma mutanen annabi nuhu sun karyata annabi nuhu alaihi salam wa adin kuma haka adawa adawa ta kabila ce daga cikin kabilun da Allah madaukakin sarki yayi anan dauran kasa kuma wallahi masu kwanaki ne dan suna dadewa a duniya shekaru dubunne suke yi shekaru suna shekaru dubunne ne kuma ga su Allah ya musu wani irin girma girman jiki ga su kuma Allah ya musu lafiya da za a ce uwa in ta diyanta a wancan zamanin suna mutuwa a shekara 500 sai ga taje tana neman asiri na maganin wabi wai ayanta suna mutuwa suna kanana shekara 500 fa mu kuma yanzu shekara 60 ko 70 amma saboda kafircin da suke wa Allah Allah bai kada sai aiko annabi Hud alayhi salam ya musu wa'azi amma ba su imani da wa'azin da yake musu ba ya ce idan musu imani ba Allah zai aiko musu bala'i na iska amma abin ya ba su mamaki ma wai suka ce man a shaddu min naƙuwa waye yake da wani ƙarfi sama da mu har yi sai halaka mu a duniya su suna ganin duk duniya ba wani wanda yake da ƙarfi irin nasu balle ya sauka musu da wata azaba za ta halakar da su amma Allah maɗaukakin sarki ya ce a lokacin da ba su yi imani da annabi hudu da aka aiko musu ba Allah ya halaka su ne ta hanyar mahaukaciyar guguwa iska aka sauka musu iska Allah ya sauka masa irin wata iska mai bala'in kuna babu abin da iska za ta fita kanshi illa sai ta mai da shi ya zama kamar toka in ji Allah ma tanaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karran ubangiji ta'ala yace ma tazuru min shay wannan iska da aka saukarwa da adawa mutanen annabi hudu ba ta barin duk wani abin da atat alayhi ta fita kanshi illa da azatu karramin sai ta mai da shi kamar toka sai ya kone kurmus kuma iskar ba an yi masa ita bane awa daya ko awa biyu ko wuni daya Allah ce sakara alaihim sab'a layalin alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma ubangiji ta Allah ce sakara alaihim muka saukar musu iska ta bala'i ta kuna a kansu sab'a layalin dare da abin dare a jere sai da aka yi dare bakwai ana iska baki kyautawa wa samaniyata ayamin da wuni guda takwas malamai suka ce an fara iska ne ranar laraba da sahi ba a ɗauke iskar ba ana ta yi mahaukaciyar guguwa sai da wata laraba ta dawo da marece da kalisa za a ga saba alayalin wa samaniyata ayyamin husuma Allah ta fahaltar Allahun min baqiya dare bakwai da wuni takwas cin da aka yi wannan iskar kun ga ɗaya daga cikin su wanda ya rage ko ɗaya ba wanda ya rage gaba ɗaya Allah ta'ala ya halakar da su sai dai tarihin su kawai ake yi to wannan adawa Allah ta'ala ya aiko musu annabi Hud alayhi salam shine Allah ta'ala ya ce wato wa'adin da kuma adawa wa fir'aunu kuma Allah ya zo da fir'aunu kuma shi ma da runduna tai wanda shi ma fir'aunu dinnan ya taka rawar gani akan kafirci a ban kasa ya halakar da bani isra'il ya musu azaba nau'i daban-daban ya cika ransu ba babbaka ya aikata kafircin da duk duniya ba a taba samun wanda ya irin shi ba domin an ce shaidan ma sai da zo ta fir'auna kafin na arnacewa yace haba kai kuma iblis kai oga kwata kwata yace a'a duk da kasancewa ta iblis ban taba cewa ni Allah bane kai kuma gashi kai da awacewa kai Allah ne anai Musa ya zo ya kira mutane ya ce su yarda da Allah ka tara mutane ka ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah in ba ni ba tahiyya ta yi tahiyya ya ga mutane sun fara ganewa annabi musa alaihi salam abin da yake wani cewa akwai allah akwai shi sai ya sake tara mutane ya ce ana rabu kuma al'ala in ma akwai wani ubangijin da musa ke hudu to ni ne babban kaga a can gudu ya ce bai san da allah ba yanzu ya ce in ma akwai allah kuma shi shi ne allah babba saboda tsananin kafirci shi shi ne allah ya ka tarin ya ce wa fir'aun daga fir'aun kuma shi ma ya zo ya yaye shi zil'auta wanda yake da turaku ma'ana yana da turke na azaba shi ne ya fara kirkira gidan bursuna gidan kaso wanda yake azabtar da mutane wanda suka yi imani Allah madaukakin sarki ya sa shi ma yanzu ya zama to tarihi a cikin duniya a cikin alkur'ani mai girma duk inda kai zaka ji an yi magana fir'auna amma Allah zarge shi yake Allah la'anta shi yake Allah labari yake bara na kafircin da yayi a ƙarshe Allah madaukakin sarki yace da shi da mutanen shi kullun ana na ana yi musu gashi irin yadda mai tsire yake gashin tsire kusan gashin tsire ko ko kusan mai tsire ba ki je ki kalli mahauci yadda yake gasa nama tsire idan ya kara shi ya yi tsu ya ga wancan bangare ya fara ga sauran ajima sai ya yi mi sai ya juya bangaren haka Allah yake a mutanen fir'auna tun lokacin su har zuwa yanzu har tashin alkiyama annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya ubangiji ta'ala ce mutanen fir'auna annaru yu'raduna 'alayha wuta ce ake bujiro su da ita sahiya da malice guduwan wa 'ashiya da sahiya a juya bangaren gaba ya gasu malice in yayi sai a sake juya bangaren baya ya gasu tun daga wancan lokacin haka Allah yake musu har tashin alkiyama sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab wannan azabar da Allah yake musu bata tsaya nan ba Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'a ranar da za a tashi alkiyama to Allah ya ce za a gabatar da mutanen fir'auna da shi kanshi zuwa ashaddal azab azaba mafi tsanani daga azabar da suka sha da haka Allah ta'ala ya tsare mu daga azabarsa to shi ma kaga bai kai labari ba lokaci guda Allah madaukakin sarki ya dirkake shi tare da arzikinsu da gine-ginensu da makamansu da sojojinsu Allah da ya ga dama gaba daya aka bude ruwa suka shiga kuma aka danna su a ciki ba ɗaya da ya fito da rai sai shi fir'auna kare aka wa alhurma Allah ya ce na daga cikin alhurmar da ya fir'auna ya ce fal yawmal nadika bi badanika li takuna liman kalfaka aya yau kadai zamu yi tsamar da gawar jikinka gangan jikinka dan ya zamanto a ajeka a gidan kallo mutane su rika zawa suna ganin gagawar army don ya zamanto aya ne ga waɗanda za su biyo baya sai Allah ya ce dan dai mafi yawan mutane ayar ta Allah in sun ganta ba suna rabkana yanzu aka ga Fir'auna tana nan shekara da gunne tana nan aje Allah ya yi alƙawari tana nan ba za ta bace ba har tashin alkiyama sai ga bature da kasarsa ya ya nemi visa ya biya kuɗin jirgi ya ɗauko guzuri ya je a buɗe mashi ga Fir'auna ya gari madadin ya yi imani sai ya je ci gaba da kafircinsa kisa Allah ta'ala ce wa inna kasirin minan nas an ayatina la gafilun dan dai da yawa daga cikin mutane ko da sun ga ayar Allah ayar kana suke amma mu ko ba ga gafir aure ba ai ka san Allah abin tsoro ne ka san Allah ya cancanta abota bai shi kadai ka san kuma duk wanda ya ja da Allah ba zai kai labari ba to naka Allah yace ka zaba qaulahum qauman nuhin wa adin wa fir'auna zul autad gabanin mutanen manzon Allah mutanen annabi sun karyata ba su sha ba mutanen annabi hudu sun karyata ba su sha ba mutanen fir'auna sun karyata Allah da shi karshe fir'auna su ma ba su kai labari ba ashe ne yanzu ma in ba su yi imani da Allah ba sa kai labari sai Allah ta'ala ce wa samudu wa samudu wa qaumu lutin wa ashabul aika ulaika al ahzab ubangiji ta'ala ce wa samud akwai mutanen samudawa kuma mutanen annabi salih alaihi salam su ma Allah ya aika musu annabin Allah shine annabi salih lokacin da ya zuwa tara suna tsananin shirka ga Allah da kafirci zuwa ga Allah ya zo ya musu da'awa ya musu wa'azi suka ce ba za mu taɓa yarda ba kai annabin Allah ne sai ka zo mana da aya ya tambaye su wata irin aya kuke so suka ce so muke mu ga wata taguwa ta musamman wanda Allah ne ya aiko maka ita taka ce ya zamanto kuma dalili da wannan taguwar ba bai sayan madara ko nono a cikin mu kawai idan muna bukata za mu je a jikinta za mu tatsi nono ya ce idan an yi muku haka za ku yi imanin da ni Allah ya aiko da suka ce eh na'am sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi taguwa kuma ya zo ya nuna masu cewa hazihi na gatun lahi
ya ce ga taguwa kuma taguwar nan ta Allah ce ba tawa bace tunda kun bukaci Allah ta'ala ya aiko ni da wata aya da za ku rani annabi ne to haka wannan taguwar lakum aya aya ce a gare ku akan ku yarda ni manzon Allah ne amma wannan taguwar tana da sharadi fadaruha ta'kul fi ardillah Allah ya ce a kyale ta kala a taba ta duk abin da take so a ban kasa ta ci in ta shiga gonarka ba za ka mata magana ba in ta shiga garkanka ba za ka mata magana ba in ta shiga sitokin kana abinci ba za ka mata magana ba ba a bugunta ba a zaginta ba a korarta wannan shine sharadinta da aka fasaruha ta kulfi ardillah ku kyale ta ta yi ci abin da take so a ban kasa amma kal a taba samun wani a cikin ku ya tsangwame ta wala ta masuwa bi su mi kar waninku ya zage ta ko ya buge ta ko ya mata wani abu na ta'addanci wallahi kuna gama taba ta fa yakuzukum azabul alim azabar Allah za ta zo mai rarrai ta kama ku kuma Allah madaukakin sarki ya sanya taguwar duk irin madarar da kake so akwai a jikinta kuma ba ya ka tatsa ba kawai za ka je ka ɗauki kwaf ɗinka ko tarbis kawai sai ka je ka ajiye a ƙasanta kawai nono da kanshi zai zo ya akwai mamaki ba gana saraba ya wani famfo wanda kawai kwamfin za ka ajiye sai ruwan ya zo kana ɗauke famfo sai ruwan ya tsaya an yi wani irin famfo yanzu na zamani ba sai ka kunna shi ba idan ka meka hannunka sai ruwa ya zo idan ka janye hannun sai ruwan ya tsaya ɗan adam ya yi wannan balle allah taguwan nan kawai kana meka abin da kake so ka ɗauki nono a ciki idan kindirmu kake so in madara kake so in wani iri kake so kawai kana meka zai zo shi sha sai ya cika sai ka janye kuma kowane irin ɗanɗano kake so ka ji a cikin nono akwai shi yau idan sun tatsi nono gobe masu tatsi nono ba da ya ba rana kowane lokaci amma sai aka sanya musu wani sharaɗi guda a kan rijiyar da suke da ta a garinsu aka ce yanzu ruwan da kuke sha za a kasa shi kashe biyu yau kowa ya je ya ɗauki ruwa ka ɗauki na yau da na gobe idan allah ya kai mu gobe to ran nan taguwa kuma za ta sanya ruwan rijiya duka ban mai sha shi ne allah maɗaukakin sai ke ɗora musu wannan doka aka ce wala kun shirbin yau mu ma'alo kuna da ranar da za ku sha ruwa akwai ranar da kuma ita za ta sha ruwa shi ne abin waya za ka mai da irin na taguwa annabi nuhu ko yau in goku akwai ruwa kuma gobe in gina so ki sharuwa sai da ke ɗauka yau yau yake zauwa gobe an tsaye da an maika can gurin to haka allah maɗaukin su ke sa musu wani doka amma saboda kafircinsu ke suka taru suka shirya suka ce wannan taguwar da allah ya aiko za su je su kashe ta su gawa annabi salihu in ya isa ya gawa allah ya yi abin da zai yi kuma suka wakilta wani daga cikinsu wanda malaman tarihi suke cewa sunan shi kundaru idin ba'ata ashqaha aka yi shawara aka ce wani shi kadai zai iya kashe ta shine Allah ce idin ba'asa ashqaha a lokacin da suka tarda suka tayar da wani mutum daga cikinsu wanda shine mafi tsiya mafi halaka a cikin mutanen su yace shi zai je ya soke taguwar shi zai je yayi wannan aikin duk abin da Allah zai yi kuma suka je suka soke taguwar suka cewa annabi salihu ya gaya wa Allah nashi in ya isa yayi abin da zai yi a nan gudun fa sai Allah ce to ka gaya musu fatamatta ofi diyarikun salasata ayyam an ba ku kwana uku kawai yanzu kowa ya abin da yake so kafin kwana uku Allah madaukakin sarki kwana uku na yi aka sanya mala'ika ya zo garin ya musu tsawa ba wanda ya rage in dai ba da suka imani da annabi salihu ba cikin garin gaba daya mala'ika ne kawai ya musu tsawa fa amma ba wanda ya tashi da rai a cikin garin fa asbahu fi diyarihim jasimin ka Allah mai gano fiha aka waye gari a cikin garin kowa ya zama gawa kai ka ce ba su ne jiya suke rayuwa a garin ba Allah ya girbe su Allah ya ce gabaɗin sai kaga kowa da ka annahu adazu nakalin khawiya kai ka ce wani dabino ne wanda uwar dabino in ta fadi za ga kanta daban gangan jikin daban to duka wannan Allah ya kamo kisosin su a cikin alkur'ani guri daban-daban shine Allah ta'ala ce wa samuda da kuma samudawa su ma sun kare ta annabi salihu Allah ya halakar da su wa qaumul lut da kuma mutanen annabi lut wanda aka aika musu shi lulu don yi musu da'awa akan mummunan aikin da suke aikatawa a ban kasa wanda Allah da kanshi yake cewa ka gaya musu sun zo da wani aikin da ma sabaqakum biha min ahadin min alamin ba taba samun ɗaya daga cikin halittun da Allah ya ban kasa wanda ya irin wannan aikin da kuka yi ba ko dabobi idan kika kalli dabba tana da tsarki namijin rago baya zuwa biyan bukatar shi gurin namijin rago tinkiya ba ta zuwa ta biya sha'awata a gurin tinkiya ko kun taba gani tinkiya na ba tinkiya barbara akuya ba ta neman biyan sha'awata a gurin ‘yar uwata akuya ballantana kuma ɗan akuya je gurin ɗan uwanshi namiji idan ka dibi sa bai zuwa gurin biyan bukatar sha'awa ga ɗan uwanshi sa balle saniya ta je wa ‘yar uwata saniya amma su suka zo da aikin da ba taɓa samun wata halittar Allah ta yi shi ba shine maɗugo da luwaɗi wanda wannan aikin da al'ummar annabi ludu ta yi har yanzu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana yi kai ta ci gaba ma hatta mai kuskwari kuskwari ma har ma ana kiran shi auren jinsi aurewa auren jinsi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani mutum daga cikin al'ummata da zai zamanto yana aikata aiki irin na mutanen annabi lut face sai Allah madaukakin sarki ya tashe shi tare da su ranar tashin alkiyama irin azabar da ta same su ya ta same shi tun a nan duniya Allah ya azabtar da su ta hanyar juyin waina da aka ba garin kuma aka bi kowane ɗaya daga cikinsu da wani irin dutse narkakke wanda yake guba ne makami ne kare dangi aka sako mishi don ya ci gaba da warga za shi da mishi azaba ba wani mutum da yake luwaɗi a cikin al'umma manzan Allah ko wata matar da za ta yi maɗugo cikin al'umma manzan Allah face da ta mutu a cikin kabarinta irin azabar da aka wa'ance mutanen annabi Lutu haka za a ci gaba da mata har tashin alkiyama sun gaba yayinsu sun tafi masu koyi da su ma ba za su kai labari ba da haka Allah ya ce walud da mutanen annabi lut wa ashabul aika da ashabul aikati ashabul aikati wadansu malamai suke ce su ne mutanen annabi shu'aibu alayhi salam su kuma daga cikin irin ta'addancin da suke yi ga shirka ga Allah ga fashi da makami a cikin suke da yan kwanta kwanta kun san yan kwanta kwanta ko masu tsare mutane akan hanya su amshe dukiyarsu kuna cikin tafiya mata sai ku ji an bude muku ta sai ku za sai a ce kowa ya fito kowa ya daga hannun shi mata su koma can maza su koma na haka ake ko sai a lalibe ku da zinari yake da kudinki na sakon da menene menene shi ma namiji haka nan a irin wannan ne aka tsare waɗansu mutane a mota sai kace mata su koma can maza su koma can shi ma namiji ya je wajen mata wai gani yake a can wata za a samu sauki aka ce kakowa ya taya shi sunan shi hadiza so yake ya samu sauki ya san dai wajen bangaren mata a ɗan tausaya to wayannan mutanen su suka fito da irin wannan ta'addancin na kwanta-kwanta a tsare mutane a amshe musu kaya kila ma a kashe su su kuma suke bin gida-gida da daddare suna dirawa su nuna mutum bindiga ko makamin su amshe kayan shi amma mu kaga al'umma manzon Allah ai mun wuce su ko in wayancan sun tare mutane a kwanta-kwanta sun amshe kuɗi yanzu in an tare mutane kuɗin ake amsa mutumin shine kuɗin shine kadara wannan har Allah ma dauka suke ba ba gido sai kai suka dauki azarama ba suna daukan malamai masu wazi har liman mai ba wanda aka bari a dauki mata a dauki yara a dauki mutum a kai shi a rika ciniki da shi a ce ya bado lambar dangin shi a buga musu waya yayi zance da su a ce to wannan hannun me yake amma ba za mu ba ku shi ba sai kun ba miliyan goma a rika cinikin sa kaga an yi modife daga ta'addancin da mutanen annabi shu'aib suka yi an dora akan ko ba dora ba an dora su suna amsar dukiya ne kadai su kyale mutanen ko in ka ki bada dukiyar su kashe ka yanzu sai an karbi dukiyar kuma a karbe ka kuma a je a karbi dukiya saboda tsabar kwarewar wannan al'umma a cikin irin saban Allah da babu saban Allah da aka yi face mu muna yi kullun linka shi linkin balinki kamar yadda muka ce mutanen annabi lutu suna madugo da luwadi mu yanzu he muke auren jinsi mun wuce su su kuma wayancan suna ta'addanci ne na ainihin kwanta-kwanta da tashi-tashi to mu yanzu cikin gida za a zo a sallama a ɗauki mutum a tafi da shi ko a tsare shi a dawa a ɗauke shi a tafi da shi a je a ɗarme shi irin na akuya a riƙe lissahi cinikin shi saboda mi saboda ƙin allah da muke da shi yanzu ya wuce wa'ancan su ma ba su kai labari ba don allah ya san za a samu masu koyi da su ne allah ya ka tarihinsu mutanen annabi shi'aibu su ne ashabul aika Allah ce ula'ikal ahzab duk wa'annan ɗaya bayan ɗaya kowanne yayi lokacin shi ne daban runduna ce wanda take daban-daban kabila ce daban-daban sun yi lokacin su lokaci daban-daban amma duk shakiyancin da suka yi bisu sha labari a wajen Allah ba Allah madaukakin sarki ya tattala su ya meka ci zuwa gare shi kuma kowa yana can yana ɗanɗana ko da shi a ce ya kamata mu zama cikin tete ma'aikata alheri ko sai Allah madaukakin sarki ya ce me in kullun illa kazzaba ar-rusul fa haqqa iqab duk wayannan da Allah ya bada tarihi sun daga annabi Nuhu annabi Hudu mutanen Fir'auna mutanen annabi Salihu Samudawa mutanen annabi Lulu mutanen annabi Shu'aibu Allah ta in kullun illa kazzaba ar-rusula kowanne daga cikin su babu abin da ya ja mishi wannan bala'i illa ƙaryata manzannin da aka aika musu ba abin da ke sa mutane suna saban Allah illa kare ta malaman da suke musu wa'azi wani irin nau'in saban Allah ne da ake a yanzu wanda ba yi wa'azi akan shi ba an yi wa'azi a gidan radio kun saurara kun ji an yi a gidan talabijin kun ji an yi akan mumbari kun ji an yi a masallaci kun ji babu inda ba a yi wa'azi ba a yanzu duk abin da ake mara kyau kowanne an yi wa'azi akan shi amma mutane sun bari musu bari ba shi yasa Allah ta'ala ke cewa in kullun illa kazzaba rusula kowanne ba abin da ya janyo mishi wannan bala'i illa sun karyata wa'anda aka aika su musu wa'azi ne yanzu wa'azi ana ta wa'azi amma sabon Allah kuma yana ci gaba ba abin da aka bari shirka ba a bari ba kullun sabuwa ake kirkirarwa sace sace ba a bari ba shaye shaye ba a bari ba duk da ma idan aka samu wa'azi na shugabanni yayi wa'azin malami yanzu a nan gari shekara nawa muka yi muna wa'azi akan shisha ba kyau ba ba shan shisha ba ga tana shagura ko idan ana sai da ka shagura sai ka mutane suna shan shisha kaga matashi ya dauki wannan lauhin yana da yana fito da hayaki daga hancin kai ka ce wani tsohon babur ne kaman wata tahuna yana bulbulo shi lokaci guda Allah ya kama na gwamna ya ce shan shisha a damagaram haramun ne sai na ta haramun ne ko a cikin gida ko a waje zai ga shisha kai yawa da magana yanzu babu shisha a shago babu shisha akan titi babu shisha a gaban lega wayannan shugabanni Allah kara musu imani ashe wa'azin da ake wasa ma guri gari shiga wa'azi a shi na gaske wa'azin shugabanni shi yasa wani daga cikin magabata yace da za a ce yanzu abin da ya rage mishi a rayuwa addu'a wanda zai roki Allah da ita Allah ya karba ɗaya lakkanci daga ita in ya roka ba abin da zai roka Allah ya karba ce wannan addu'a tashi ɗaya da zai roki Allah ne akan shugabanni Allah ya shirya su ya ce shugabanni zai wa ita saboda in shugabanni suka zo mutanen kirki al'umma gyaruwa ciki yanzu ga shugaba guda daya gwamna kawai ya zo ce shan shisha haramun ne a cikin garin nan tun daga lokacin hayo ba shisha malamai sun yi wa'azi a mumbari sun yi wa'azi a gidan rediyo sun yi wa'azi a talabijin ba a saurare su ba kullum ma ƙara sayo ta ake ana saidawa ashe duk saban Allah da ake in aka samu shugabanni masu imani in sun ce daga yau kana kare wallahi ba za a kara ba yanzu luwaɗi da muke magana da waɗugo ai ƙungiyoyi ke da kwai wanda suke finansi yanzu ba ku je kwanaki lokacin ana sabon juyin mulki waɗansu ƙungiyoyi suka ɗauki matasa suka ce za su tura su wata ƙasa su ne ko ina ne wai za a ji a yi taron 'yan luwaɗi amma da yake an samu shugabannin da ba su yarda ba da a kafircewa Allah kuma an samu waɗanda suka gaya musu gafa abin da ke faruwa waɗansu daga cikin su hasan kama hanya aka soke bizarsu dole suka dawo ashe kafircin da ake yi da goyon bayan waɗanda suke shugabancin al'umma ne kamar a gida ne da kaga ana lalata akwai shugabancin ɗaya daga cikin shugabannin gida da kaga lalata ta yawa a gida akwai hannun uwa a cikin kone uba yan kaɗan za ki samu lalata a gida tana ci gaba ba a samu goyon bayan ɗaya daga cikin waɗannan ba to haka ƙasa take da haka Allah ka gyara mana shugabanninmu Allah ka ba mu shugabanni na kware masu tsoron Allah masu tausayin talakawa waɗanda suke kare dokokin Ubangiji tabaraka wata'ala don imanin mu ya tsaya to shine Allah madaukakin sarki ce in kullun illa kazzaba rusula duk wa'annan da aka ba ku labari ba komai dan ya musu bala'i ba illa manzannin da Allah ya aika suka yi wa'azi kare ta suka yi sakamakon karyatawa kuma Allah ce fa haka iqab sai hukumar Allah ta tsabga akan su dan ba wa'inda suka kai labari daga cikin wa'inda aka bada labarin nan kowanne Allah sai da ya halaka da su ɗaya bayan ɗaya sai Allah ta'ala ya ce mi wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawa yanzu Allah sai yake gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an bashi labarin al'ummar da ta shude da irin kafircin da suke yi da irin wa'azin da aka musu sai Allah ce wa ma yanzur haula su ma mutanen nan naka ya Muhammad ba komai suke jira Allah ya aiko musu shi ba shi yasa ba su yi ban da shi ba annabin illa sayhatan wahida illa suna jiran wata tsawa kwara daya suna jiran mala'ika ya busa kaho ne domin Allah madaukakin sarki ya sanya akwai saiha kashi kashi ma'ana busar kaho da za a sanya mala'ika yayi wata busar ta farko idan an yi fafazi a manfis samawati wa manfil ardi duk abin da ke cikin sama da wanda yake kasa gaba ɗaya zai razana in ce busa ta farko hankalin kowa zai tashi za a ɗimoci sai busa ta biyu wanda idan an yi ta kulla man alaiha fa duk abin da ke cikin duniyar nan da abin da ke sama da abin da ke kasa gaba ɗaya komai zai mutu komai zai mutu sai Allah madaukakin sarki kadai zai yi saura illa masha Allah sun manufuka fihi ukura sai a sake wata busa kuma ta uku ita kuma ya za a yi faizahun kiyamu yanzu run lokacin kowa za a gan shi tsaye yana jiran abin da Allah zai da shi ashe akwai sai hawahida akwai ta sani akwai salisa akwai tsawa ta farko kowa hankalin shi zai tashi daga cikin masu rai na duniya wanda yake maraye idan an yi ta kowa zai firgita kowa zai rasa inda zai sa kanshi sannan za a yi ta biyu kowa zai mutu za a yi ta uku faizahun kiyamu yanzu run lokacin kowa zai taso daga inda yake kwance to shine Allah ce ma yanzuruna illa sayhatan wahida ba komai mutanenka suke jira ba shi yasa ba su yi imani ba suna jira sai ayi wannan busar ta farko wanda kowa zai tada hankalin shi ne Allah ya ce malaha min fawaq wannan busa kuma idan an yi ta ba ta da wanda ya sai dakatar da ita ana gama busa kowa hankalin shi zai tashi sama za ta rikirkice sama za ta tsage duk abin da ke cikin sama zai zubo kasa duniya gaba daya Allah madaukakin sarki zai tada hankalin kowa yaudan da kaga malaika ya duro a gidanka kai ya zakai malaiku sun zubo a cikin gidajen ku ku ina malaika ya duro aljani ma ga shi hankalin ka zai tashi balle malaika to Allah ya ce wannan busar da za a yi kun ba lahamin fawaq ba wanda ya sai yayi ta idan ta sabka akan al'umma Allah ka sa mu cika da imani sai Allah ya ce wa kalu rabbana wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab ya daga cikin ta'annaci da maganganun da kafirai suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna na irin waɗannan maganganun wa qalu suka ce rabbana ya ubangijinmu ajjil lana qittana Muhammad ya ce idan an mutu za a tashe mu a mana hisabi a bamu littafin mu ko a hannun dama ko a hagun to a gaggauta bamu littattafan namu a hannun mutum a nan duniya kabla yawan hisabi tun ba a jira na hisabi ba wai izgili ne da ta'annaci ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai yanzu ba ma da manzon Allah ba ake sun yarda akwai Allah da wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma la yaqulanna la mushrikai na zabanin manzon Allah in kace wa ke saukar ruwa daga sama za su ce maka Allah ne man khalaqa samawati wal arda wa ya halatta samai da kasai la yaquluna Allah za su ce maka Allah ne man yarzuqukum minas samai wal ardi wa ke bada arziki a sama wa ke bada arziki za su ce maka kenan sun san akwai Allah shi yasa anan gurin suke ta ya rabbana ya kai ubangijinmu ajillana kitna ka gaggauta ba mu raban namu da kace da annabin ka yace akwai rabo da za a bai kowa raban shi eh to mu a ba mu raban namu tun anan duniya mu gane musu wane ne ina za mu wuta ko aljanna kabla yawan hisabi tun gabanin ba a yi hisabi ba wannan magana tana ciwo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai allah ya bai manzan allah hakuri shi annabi muhammad dan gatan allah ne duk wanda ya bata mai rai sai allah madaukakin sarki ya bi mai kadu suka ce annabi mahaukaci ne allah ya ce nun wal qalbi wa ma yasturun wal qalbi wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun kaga suka ce wai shi annabi muhammad majnun ne sai Allah ya yi rantsuwa da alkalami da abin da alkalami yake rubutawa yace ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun kai irin ni'imar da Allah ya maka baka dace a ce kai mahaukaci ne ba a wani gurin suka ce mawaki ne ayyana la tariku alihatana li sha'ir majnun ya zamu bar bautar gumakanmu da muka saba iyaye da kakannu saboda wani mawaki wai manzon Allah suke ce mawaki kuma mawakin ma ba waka irin ta hankali ba suka ce waka tashi ma irin ta mahaukata ce kasan wakal mahaukaci ya ba ɗaya take da mai hankali ba sai an nako wakal waccan sai a gama da waccan a ƙari wai manzon Allah ne suke giya ba wannan kalmar a bakunan su za su bar bautar gumakansu ne saboda wannan sha'irin majanun mahaukaci kuma mawaki nan ma Allah madaukakin sarki ya musu raddi wama huwa biqawli sha'ir Allah yace alqur'anin da manzon Allah ke karanta bai zaman to maganganu irin na mawaka ba qalilan ma tu'min amma sai yan kadan suke gane dan su mawaka Allah yace wa shu'ara'u yattabahu balgaun su mawaka waɗanda suke bibiye su sune halakaku ba masu hankali ba ala ayi halin nan maganganun da suka manzon Allah sai Allah ya ce isbir ala ma yaqulun isbir ala ma yaqulun واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب Ubangiji ta'ala ya ce manzan Allah isbir ala ma yaqulun kai hakuri akan duk abin da mutanenka suke gaya ma na zagi da batanci da maganganu marasa kyau da jifanka da kalmomin da basu dace da kai ba annabi ya ce aka ce mishi kai hakuri wazkur abdana daud az-zulaid kuma ka rika tunawa akwai wani bawa daga cikin bayinmu da muka yi wanda yake da suna annabi dauda wanda ke ma'abocin karfin imani ma'abocin karfin ibada duk duniya ba a yi mutumin da yake da ibada irin annabi dauda ba alaihi salam shi yasa manzo Allah yana magana akan azumi yace mafificin azumi azumin annabi dauda alaihi salam shi rayuwar shi gaba daya in yau ya ci abinci gobe azumi yake har ya mutu har ya gama rayuwar shi ya suma yawma ya fitar yawman ne yau in ya ci abinci gobe azumi gobe ya azumi gobe jibi zai ci abinci haka har ya gama rayuwar shi saboda shi mai zala'aidi ne ma'abocin karfin ibada ne mabocin karfin imani ne kuma sallah ma idan yayi barci rabin dare to kuma rabin dare sallah zai yi ka kuma kai sallah wani lokacin ma ke in azumi ya wuce ina tsammani ke da kiyama lalle sai badugo to shi rabin dare gaba ɗaya kullum sallah yake rabin rayuwar shi gaba ɗaya azumi yake to shine Allah ya ce a Annabi sallallahu alaihi wasallam isbir ala ma yaqulun kai hakuri akan duk abin da suke faɗi maka wazkur abdana ka tuna da akwai wani bawa daga cikin bayu ka tuna tarihin rayuwar shi shine Annabi Dauda alaihi salam zal'aid wanda yake ba abocin karfin ibada mai annabi dauda ya kasance Allah ya ce innahu awwab mutum ne mai koma zuwa ga Allah mutum ne mai mai da lamarin shi zuwa ga Allah shi yasa wannan ba wai manzon Allah ake gayawa ba duk lokacin da aka cutar da kai ka tuna da waɗansu bayan Allah wanda sun fi ka an cutar da su me suka yi sun koma zuwa ga Allah ne a lokacin da aka cutar da su sai Allah ya taimake su kai ma suka koma zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce innahu awwab annabi dauda shi mutum ne mai mai da lamarin shi zuwa ga Allah ta yi daɗi ko ta yi wahala Allah ka sami koyi da su sai Allah ta'ala ya ce inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyi wal ishra yana daga cikin tarihin annabi dauda alaihi salam Allah ya bashi irin wata baiwa da duk duniya ba wanda aka bai irinta shi Allah ya bashi zaƙin murya ne idan yana karanta zabura tsuntsu baya iya wucewa sai ya tsaya wallahi ya saurara duwatsu dutse dai wanda kuke gani manya da karana irin wanda kuke murhu da shi yanzu kika zo kina karatu kika ji murhun ki na dutse yana karba ya zaki ai zaki fita a guje go to zakin murya annabi dauda ya sa duwatsun da suke cikin gidan shi na murhu da duwatsu na cikin gari suna bibiyar shi suna kwaikwaye shi akan karatun da yake yi shi yasa ana so ki zamanto mai zakin murya wajen karanta alkur'ani mai girma a cikin gidanki a rika jin alkur'ani ana rera shi kina tilla shi har wajen gida ana ji ba ke kullum sai a rika jin kina dakawa yara tsawa ba amma ba za ta karatun alkur'ani a gidanki ba sai dai a ji kina rera waka ta gidan ba da masi ko ta labari na ko ta menene ma ake cewa gashi nan dai a so ake alkur'ani ki rika rera shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce sai bugin din gidan wani bawan Allah da ake cire shi Abu Musa al-Ash'ari duk kun san shi inda kuna karanta hadisi sai manzo Allah ya ji wannan bawan Allah yana rera karatun Al-Qur'ani shi kuma ya iya karatu gashi da murya manzo Allah sai tsaya yake saurara shi yaji ana rera karatun Al-Qur'ani yake saurara gari da ya waye Abi Musa al-Ash'ari sai ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce ya Aba Musa wallahi je zan wuce gidan da naka daji kana rera karatun Al-Qur'ani ka amma haka Allah ya baka murya Allah ya hore maka zakin murya irin yanda ya bi Annabi Dawud alaihi salam Abi Musa al-Ashari yace ya Rasulullah ashe ka saurare ni yace wallahi ko inda na san kana ji na ajiyan nan da na ƙara rera maka alqur'ani sama da yadda ka ji shi kenan burgewa a cikin gida a iya karatun alqur'ani mai girma ba iya wake wake ba ba iya surutu ba ba iya gulma ba ba iya sauraron kada kada da wake wake ba kasancewarki mace ta gari a jikin iya rera karatun alkur'ani a cikin gidanki shi yasa Allah ya yabi annabi Dawud alaihi salam yace inna sakanna jibala ma'ahu duwal wazu aka hore mishi tare da shi annabi Dawud yana karatun zabura sai ga dutse yana kwaikwaye shi saboda zakin murye shi yau ko yake in kina sauraron karatun alkur'ani mai dadi abi ka san lokacin da yake kwaikwaya ko ko da baki iya ba sai ki jire ayal mari ana dan karasawa da ke ko saboda mi saboda zakin muryar Allah da ke karanta alkur'anin to shi sa shi ma Allah ya hore mai zakin murya ne sai aka hore bai duwal wasu suke kwaikwayo shi wajen karatu shine Allah ya ce inna sakanna jibala mun hore duwatsu mahu tare da annabi dauda yusabbihuna bil ashi da shi suke yin tasbihi da saye wal ashi da kuma mareci wal ishraqi da kuma mareci da saye dan yana tasbihi su kwaikwaye shi da mareci in yana yi su kwaikwaye shi in yana karatun zabura su kwaikwaye shi sai Allah ya ce kai ba duwatsu kare ba wattaira wattaira mahshuratan kullun lahu awwa Allah ya ce wattaira hatta tsuntsaye da tattabaru da me yake ce musu masu sunan tsuntsaye mamman ce Allah rama dauka sani a kasar tsanwaka da kurciya da me sunan tsuntsayen na mai lalle na san ku dubu kusanta ba ko sai ne an tsaye-tsaye na iyayenmu ha to ka gani wani ya faɗi ɗaya to duk irin waɗannan tsuntsayen gaba ɗaya sukan taruwa tare da annabi dauda shine Allah ta'ala ce wa tsaira tsuntsaye mahshuratin su ma taruwa suke tare da annabi dauda suna tasbihi da tahmidi kuma idan yana karatun zabura suna kwaikwaye shi Allah ya ce kullun lahu awwab dukkan su sukan taruwa gare shi kuma su bauta ma Allah tare da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ma min shay'in illa la yusabbihu bihamdihi وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه babu wani abu da kake gani a duniya illa Allah yana yana wa Allah tasbihi da tahmidi sai dai ba ku fahimta idan kin ji zakara yayi kuka Allah ne ya bautawa idan kin ji kaza gidanki tayi kuka Allah ne ta bautawa idan kin ji magi tayi kuka Allah ne ta bautawa duk wata halitta da kuke gani idan kaga tayi motsi wutar Allah ce tasbihi tawa Allah sai dai Allah ce walakin la tasbuka la tafqahuna tasbihahum ku ba ku iya fahimtar abin da suke faɗi ne to shine Allah ya ce wattaira mashura kullu lahu awwab har tsuntsaye mun tara mishi tare da shi suna bauta ma Allah wannan shine kissa kaɗan daga cikin kissosin Annabi Dawud alayhi salam kuma insha Allah gobe za mu ci gaba mu ji daga cikin irin baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa mu ma Allah ka mana baiwa Allah ka ba mu karfin imani Allah ka ba mu karfin ibada Allah ka karba mana Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka zauna da kasar mu lafiya da sauran kasashen musulmi Allah ka karba mana ibadun mu a cikin wannan wata duk abin da muke na ibada Allah ka sa mu yi da gaske kuma Allah ka ba mu ikon jajirce Allah ka karba mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko tambaya ne